الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata a sha biyar ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina na'am ashirin to fara samun sabani kenan azumi ya kusa to a basha ashirin ashirin ga wata ashirin ga watan rabi'ul akhir wanda ya daidai da sha biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinn wa shaitan wallafar wahid abdussalam bali hafizahullahu ta'ala idan ba a manta ba yan uwa muna cikin fasali na biyar ne cikin madakhilu shaitan a hanyoyin da shedan yakan bi ya halakar da ɗan adam wanda malam yana jero mana su ne ɗaya bayan ɗaya yau za mu tashi na biyar shine alhirsu wanda malam ya ce abinda ke haifar da alhirsu kwaɗayi shine abinda muka wuce a baya tsulul amali dogon buri idan dogon buri ya bunƙasa ya cika a cikin zuciyar mutum to daga nan kuma sai ya haifar masa da kwaɗayi in dai mutum zai samu dogon buri to za ka same shi zai samu kwaɗayi saboda idan mutum zai rage wa kansa buri za ga ya karanta wa kansa kwaɗayi saboda kwaɗayi abin da ke jawo shi galibi shine sanya wa rai cewa tana da wani lokaci isasshe da za ta moru abin da za ta samu a bangaren kwaɗayi amma idan mutum ya san cewa ko da ya yi kwaɗayin abin da zai samu ba lokacin morarsa zai rage kansa wannan kwaɗayi bala yace alhirsu kwadayi walhirsu mafsadatun liddini bala yace shi kwadayi kuwa idan har mutum ya sake ya shiga masa cikin zuciya to lalata addini yake lalata mutum addini yake gaba daya ayyu mafsada bala yace wannan irin lalatawa kwadayi yake wa addini kai tsaye sai kawo mana hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa an ka'ab ibn malik radiyallahu anhu an karbo daga babban sahabi ka abu dan malik Allah ya kara masa yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi yace ma bi ibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i ala al-mali wash-sharfi lidini annabi sallallahu alaihi wasallam yace kerkeci guda biyu kerkeci shine azzibu zi'ibani guda biyu kenan kerkeci guda biyu mayun wata da aka sake su a cikin garken dabbobi kananan dabbobi akuyoyi ko tumaki ko awaki a sake kerkeci guda biyu a cikin garken su barnar da za su a cikin wannan karki a cikin wannan abin nan yake da suna garken nasu bai kai barnar da mutum zai ba lokacin da yake neman kuɗi ko yake neman girma ta ɓangaren addini don wani fahimci hadisin kuwa idan kyarkeci wato shi a galibi kalmar azzi'ibu wasu sukan fasara ta da kura wanda azzi'ibu ba kura ba kenan kyarkeci ake fasara shi da hausa shi ne wani abu da za ku gan shi yana kama da kare yana kama kuma da kura haka yawa shi ne kyarkeci to dabba ce da take cin nama ita kuma tana farauta kananan dabbobi wanda za ta iya kashe su to kusan idan suna jin yunwa aka sake ta a cikin dabbobi malamai suka ce kafin ta cinye ko kuma ta kafin ta kama wanda za ta ci sai ta kashe su gaba daya ba za ta basu ba duk wanda yake cikin garkin sai ta kashe shi gaba daya idan ta kashe su gaba daya kuma sai ta zaɓi wanda za ta iya ci ta ci sannan sai ta tafiyar ta kaga ta gama da kai kenan duk abin da ka tara na dabbobin duk ta kashe su gaba daya sannan sai ta ci wanda za ta ci kuma sai ta kama gabanta to ku kalli irin wannan barnar da za ta yi maka a ce iya garkan ka kenan guda hamsin ne guda ashirin duk ta kashe maka su kaga ya karshen barna kenan ko to wannan barnar da wannan kirkecin zai yi idan aka sake shi a cikin garken dabbobi bai kai barnar da mutumin da yake neman kuɗi ko yake neman girma ta ɓangaren addini ba e shi yana so ya samu kuɗi yana so ya samu girma da matsayi amma kuma ta fuskar addini wanda yake neman kuɗinsa da wanda yake neman girmansa ta wani ɓangare ko ta siyasa ko wani ɓangare wannan daban karaba da shi wannan shi lamarinsa mai sauƙi ne amma duk mutumin da ya shiga riga addini ya zama ɗalibin ilimi sannan kuma yake gani cewa ta hanyar wannan addinin zai nemi kuɗi to wallahi barnar da zai wa addinin ya fi wancan kirkici barnar da zai wa addini ya fi duk wata barnar da kake sawarawa a cikin ranka saboda shi amanar addinin mutane ne a hannunsa kuma ta wannan amanar zai yi amfani da ita ya ci amanarsa don ya samu kuɗi yan uwa na fata an fahimta to misalin da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya mana kenan shi yasa duk mutumin da ya siffanta da riga ta addini wajibinsa ne dole ne ko yana so ko baya so inda zai kara mutuncin wannan rigar da ya dauka yasa dole ne ya taka tsantsan wajen abin da ya shafi neman duniya dole ya shafi da ya taka tsantsan wajen mu'amala da wasu daga cikin mutane dan da yawa wasu za su rinka kokarin janyo shi suna kokarin shuna masa wani abu dan su amfani da shi su tumba nasu burin idan har ya bari suka amfani da shi wajen bashi kuɗi ko nuna masa wani matsayi ko abin da ya kama da haka to Allah zai ci amanarsa kamar da yadda da yawa daga cikin al'ummar muke gani yanzu Allah madaukakin sarki shirye da mu malai ce wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 2367 kitabu Zuhudi hakan Imam Ahmad dan Hanbal ya fitar da shi a cikin Musnad nasa a cikin majalladi na uku hadisi mai lamba ta 456 da kuma hadisi mai lamba ta 460 hakanan ashik muhammad nasiruddin albani ya kawo shi a cikin sahihul jami' in aka sai sahihul jami' akwai littafi na imam suyuti mai suna aljami'u saqir guda biyu ne aljami'ul kabir shine wanda ya fara imam suyuti ya tattara hadisai ne gaba daya duk wani hadisi ya tattara gaba daya to a cikin hadisin akwai mawdu'ai akwai da'ifai akwai wanda la asala laha ma gaba daya ya tattara a cikin littafin gaba daya to shine sai tashi kuma zai gyara su da zai gyara sai aljami'u saghir to ka sai rage wancan babban sai tato wasu wanda suke gani sun inganta sun inganta a ciki sai sasu a cikin wannan karamin nasu to su ma duk da haka wannan karamin nasu akwai wanda dai ba su inganta ba to shine babban malamin hadisi a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya dauka ya masa gyara ya masa aiki ya ware ingantattun da kuma ba'ifan to duk lokacin da aka ji an ce wannan hadisin ya inganta a cikin jami'us sahihul jami' ana nufin littafin da albani ya ɗauka na jami'i sahir ya masa aiki ya tantance da ifan da kuma sahihar shi ake nufi Allah ya samu dace Allah ya ce wa an ka'ab bin iyad bin radiyallahu anhu haka nan hadisi yazo da ka'ab bin iyad Allah madauke sarki ya kara masa yarda kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa inna li kulli ummatin fitnatan annabi ya ce hakika kowace al'umma da ka gani suna da tasu fitinar suna da irin nau'in fitinar da Allah madaukakin sarki ke jarraba su da ita wa fitnatu ummati fitinar wannan al'ummatawa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce almalu shine kuɗi dukiya ai uwa ne ko ba su wato in kalla da kyau zaka ga fitina wannan al'ummar ta maka da kowane akwai nasi akan sa guda biyu ne da mata da kuɗi haka ne ko haka bane haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe sai ma taraktu ba'adi fitnatan ba haka yace ba adarru min ar-rijali adarru min ar-rijali ala ar-rijali min an-nisa adarru ala ar-rijali min an-nisa annabi yace ban bawa wata fitina a bayana ba wacce take mafi cutarwa ga mazaje sama da mata sama da mata waɗannan abubuwan guda biyun duk mutumin da yake so ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki lami lafiya duk mutumin da yake so ya kare mutuncinsa a duniya duk mutumin da yake so ya tsira da sauran mutuncinsa to ya takalan tsan da su eh ba za a cika guji mata ba za a cika guji kuɗi ba za ta yi ba rayuwar dole sai da kuɗi rayuwar kuma dole sai da mata don komai abin ka sai ka yi aure ba haka ba ne to amma abin da aka ji shine ka yi taka tsantsan eh ka yi taka tsantsan za a zirma ka za a sa ka aramin da wallahi ba za ka iya fitowa ba ta hanyar kuɗi sannan za ka shiga cikin gararin da har abada har lahirar ka sai ya bi ka ta hanyar mata waɗannan abubuwan guda biyu uwa suna da haɗari idan mutumin da yake mai mutunci ne taka tsantsan da su musamman irin wannan zamanin da yake zamanin fitina zamanin fitina zamanin waya zamanin social media zamanin kaza da kaza da sauransu to kuma zai iya faruwa yi kai taka tsantsan sosai da sosai Allah madaukakin sarki ya kare mana mutuncin annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ce fitina wannan al'umma ta ita ce kudi wa qad qila shi sa an samu ɗaya daga cikin mawaka yake cewa wannan waka ce ta Abul Atahiya ɗaya daga cikin mawaka na wanda ya rayu a asaru a bannan banul abbas zamanin banul abbas yana ɗaya daga cikin mawaka wanda suke na musulunci adibi ne kuma mai kwazo da hikima kwarai da gaske yake cewa hatta mata ana fi hillin wa tarhali wa tuli sa'in wa idbarin wa iqbali wa nazihu dari la ubqika mughtariban anil ahibbati la yadruna ma hali بمشرق الأرض طورا ثم مغربها لا يخطر الموت من حرصي على بالي ولو, قنع ولو قنعت أتاني الرزق في دعت في دع في دعتي إن القنوء الغنى لا كثرة المال yake cewa hatta mata yana takaici ne da kukan zuci yace har sai zuwa yaushe na wahalar da kaina na shiga na fita don neman kuɗi yace har sai zuwa yaushe zan nitsu hankali na ya kwanta yace ana fi hillin wa tirhali yace kullun ana fi hillin wani lokaci ina gida wa tirhali wani lokaci kuma nayi tafiya bana nan haka ce fi hillin mutum yana lokacin da yake zaman gida kenan kamar yadda Allah madauki sarki yake cewa la uqsu bi hadha albalad sai yace mai wa anta hillun bi hadha albalad ba sai nayi rantsuwa da wannan gari na Makka ba ko kuma ina rantsuwa da wannan gari na Makka kamar yadda wasu malamai suka fassara wa anta hillun kai ya rasulullah kai ɗan garin ne asalatan da kai ɗan garin ne wa walidin wa ma walada iyaye da kakanni kai ɗan garin ne to shine abin da yake nufi wa ana fi hillin wani lokaci ina zaune a gida neman kuɗi nake ba hutawa wata hali wani lokaci kuma na fita shi sa larabawa sukan yi karin magana cewa an tafi hillin wata hali kana ko ina kenan kai in yace ana fi hillin wata hali ina ko ina wajen me wajen neman duniya ya ce wa ƙuli sa'ayi ga dogon aiki ko da yaushe ina kaiwa da komowa don na yi mai don na tara duniya wa idbarin iqbalin da kaiwa da komowa kullum aikin kenan wa na zai hujjari la'ubiki ka muktariban ya ce ba ka rasa ni na yi nesa da gida shi ne na zai hujjari a yi ba'idun an iddari na yi nesa da gida la'ubiki ka muktariban ba na gushewa kasancewa ta kamar baƙo nakan kasance kamar baƙo anil ahibbati game da iyalina ko kuma masoyana na kusa da ni ko da yaushe nayi nesa da su in na tafi sai su dade ba su ganni ba la yadaruna ma hali bas ma san wannan hali nake ciki ba duk na tafi ne kawai neman duniya yace bi mashriqil ardi tawran wannan lokaci zaka same ni a gabashin duniya ya tafi ya tafi Asia kenan neman kuɗi summa maghribiha wani lokaci kuma sai same sai a same shi a yammacin duniya kaga ya shiga turai kenan la yaqturu al-maut min hirsi ala bali yace mutuwa ba ta darsuwa a zuciyata saboda tsananin kwadayi na neman duniya kwata kwata mutuwa ba ta darsuwa a cikin zuciyata kawai abin da yake gani a cikin zuciyarsa shine kawai ya zai samu kuɗi ina zai je nemi kuɗi walau qana'atu yace da na wadatu da dan abin da Allah madaukakin sarki ya yassare min ya bani nake samu atanir rizqu fi da'ati yace da arziki yazo min cikin kwanciyar hankali shine da'ati shine rahatun was sakina da arziki yazo min cikin kwanciyar hankali da nutsuwa sai yace innal qanu'a ka sani haqiqa a, wadatar zuci alghina la kasratul mal yace hakika abinda ake abinda ake nufi da wadatar zuci shine wadatuwa yace ba yawan dukiya ba hakika wadatar zuci ka wadatu da abinda Allah madaukakin sarki ya baka gurgudan iko gurgudan sa ka wadatu da shi yace wannan shine wadatuwa ba fa yawan dukiya ba don wani mai yawan dukiyar yana da ita da yawa amma zuciyarsa zuciyarsa kuma talauciya ce eh akwai da yawa ya tara kuɗi amma kai da baka da kaɗan naka yake so ba haka bane to kaga wannan ba mai kuɗi bane talaka ne amma a zuciyarsa kuɗin kuɗin kawai ga sun a hannunsa ganin sa ake amma zuciyarsa talaka ce malai cewa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala hakika annabi ira da aminci su kara tabbata a gare shi ce laysal ghina an kasratil arabi ba wadatuwa bace ba abinda ake nufi da wadata shine kasratul ardi shine yawan kadarori yawan filaye yawan gidaje yawan kaza shine al arabu bi fatira a yi wa na fata al'arabu ana nufin kadarori abubuwan da suke kamar a dacin zaka ce dabbobi raƙuma shanu da sauransu to a yanzu kuma sai dai ka kira su da mai gidaje da kamfanin naka da sauran abubuwan da muke rike a matsayin kadar annabi ya ce to ba yawan dukiya bane tara waɗannan walakin nalghina sai dai abin da ake nufi da wadatuwa 'yan uwa shine ghinan nafs wadatar zuci Allah madaukakin sarki ya ba mu wadatar zuci wallahi dan uwa an ka samu wadatar zuci ka huta wallahi ka huta saboda za ka yi rayuwarka cikin nutsuwa da kwanci hankali lokacin da abubuwa suke da mutane wallahi za ga babu ruwanka wadata zuci tana da daɗi kwarai da gaske wato wadata zuci shine ka wadatu ka gamsu da abin da Allah maɗaukakin sarki ya raba ya baka kuma kankantarsa gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ya kaddara sana'arka kake iya fita ka je ka nemi abin da za ka samu na halak ɗinka ka kawo karfawa kanka asiri da shi ka nutsu ka ji cewa wannan abin ka gode wa Allah akan Allah madaukakin sarki ya sa masa albarka shine wadatar zuci wannan kuma baya hana cewa mutum ya doge iyakacin abin da yake nan a'a babu laifi ka baza kuma ka wajen dan neman arzikin Allah madaukakin sarki wannan baya cikin rashin wadatar zuci misali a ce kana sana'a nan sai ka tsara wata sana'ar a can sai ka wata a can wajen wannan duk baya nuna cewa baka da wadatar zuci ina fata an fahimta inda zaka samu halakkinka ne bayan nuna cewa baka da wadatar zuci amma dai abin da ake nufi shine duk abin da Allah ya raba ya baka ka gode masa zaka ga wani duk abin da yake samu yana da miliyoyin kuɗi amma wallahi ya kasa nutsuwa ya kasa nutsuwa kullun abin da yake buri sai ya samu abin da yake yafi wannan ya ninninka wannan yana hangowa ne sai yafi wani idan ya kamo wani ma sai ga wani yake hangowa sai ya kamo shi in dai ku haka ne har abada ba zai taɓa wadatuwa ba dan har abada ba zai kasance kafa kowa da kowa ba ina fata an fahimta ko da yadda ake rating din mutane a duniya a cewa da shine mai kudin duniya wani iya wanda suka sani ne kawai wallahi wallahi iya wanda suka sani ne kawai babu yadda za a ce wani shine mai kudin duniya akwai mai bi wanda su shi kwata kwata ba abin da ya shafe shi da su kuma yana da kudi so da kadiyar da kake ji kana da kudi sai kaga akwai wanda ya fi ka wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 6446 kitabur riqaq babul ghina ghina an-nafs hakan imam muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 1051 kitabuz zakah babu laysa al-ghina an kathrat al-arabi qala al-khurtabi babban malamin hadisi abu al-abbas al-khurtabi yace wannan al-khurtabi din ba wancan mai tafsiri da aka fi sani ba akwai abu abdullahi al-khurtabi shine mai tafsiri ko wanda aka zana cewa littafin tafsirin khultabi eh wannan babban littafin na tafsiri a dan malikiya ko da shi ma na dan malikiya ne to wannan wannan malamin wancan ne eh wannan malamin wancan ne shi wannan sunansa Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Ansari Al-Andalusi Al-Qurtubi Al-Maliki shine wannan shi kuma wancan sunansa Abu Abdullah Al-Qurtubi saboda haka wannan shi malamin hadisi ne yayi wa littafin sahih Muslim sharhi shayi muslim ya masa sharhi to shi ne yake cewa a ƙarƙashin sharhin wannan hadisi ya ce ma'anar hadis ma'anar wannan hadis da makaranta a sama annal gina haƙiƙa ita wadatuwa annafi'a wacce take mai amfani awil azima ko kuma wadata da take mai girma irin wacce ake bukata awil mamduha ko kuma wadata da take a bar yabo huwa ghinan nafs ita ce dai wadatar zuci ba wadatar arzikin da yake ruwan kuɗi a hannun mutum ba a wadatuwar zuciya wa bayanu yadda bayanin yake shine annahu idan staghanat nafsuhu idan zuciyar mutum ta wadatu da abinda Allah madaukakin sarki ya raba ya bata kaffat anil matami'i sai kaga ta kame ga dukkanin kwaɗayin wasu abubuwan duniya idan zuciyarka ta wadace da abinda Allah ya ba ta sai ga ta kame game da kallon abubuwan wasu abubuwan kwaɗayi da mutane da zuciyar mutum take zarmewa zuwa gare sai ga kai zuciyarka ba ta zarmewa zuwa gare su ba ruwanka da su saboda haka fa'azzat sai ta samu ɗaukaka wa azmat sai ta samu girma wa hasala laha min al-hudwati haka sai ta samu matsayi shine al-hudwa makanatun wa manzila sai ta samu matsayi wan nazaha ta kuma samu tsarki والشرف دكما جرما والسمالة والمدح أكثر من الغنى الذي يناله آه من يكون فقير النفس لحرسه هو من يكون فقير النفس لحرسه ما ليس ذاك جاي بويا بيوا أكم ونديك دودات الزوتي سما دونديك زوتي سما تلوتياتي لحرسه سبو دقائن أبن دنيا ديك ديش koda mutane zaka ga sun fi son sun fi yaban wanda yake da wadatar zuci sama da wanda yake da kuɗi a hannunsa ko ba shi da wadatar zuci saboda ko doshi za ga zarbewa yake bayan nasa yana ƙoƙari ya shiga cikin haƙƙin wasu kuma yana ƙoƙari ya hana wasu haƙƙin sai ka samu mutum yana da miliyan ɗari amma kai masa aikin dubu goma ya hana ta kari sun ce na uku Allah ya kyauta abin da yake faruwa kenan wallahi sai ga mutum yana da miliyoyin kuɗi amma kai masa aikin da bai kai ya kawo sai ya kona tak abin nan da shi kaji yawa ya ce sai gobe kaji ya ce kuma ba kuɗin ne fa babu ba e baya so ya sarragu ne sarraguwa ne baya so shi in ya baka sarragu to rashin wadatar zuci kenan to amma kai sai kaga kana da naira dubu ɗari kawai amma ka aikin naira dubu goma kuma ka ɗauka ka bayar kana jin daɗi ka biya mutum haƙƙinsa dan uwa wadatar zuci kenan Allah ya ƙara mana ita so da ko mutane za ka ga sun fi jin daɗin mai wadatar zuci ba mai ruwan kuɗi a hannunsa ba malai ce fa innahu yurtihu fi razail al-umuri saboda irin wannan abin da yake da shi na rashin wadatar zuci zai jefa shi ne zai afkar da shi fi raza'ilul umuri cikin al'amara na kaskanci wa khasa'isil af'ali da ayyuka wanda suke na rashin daraja lidana'ati himmatihi wa bukhlihi saboda munin abin da yake niyyata na himmarsa wa bukhli da kuma rowar da yake da ita a cikin zuciyarsa sannan wa yukthir mai yadhumuhu min an-nas zaka samu kuma mutane sun fi zargin sa yana ɗaya daga cikin wanda mutane suke yawan zargin sa wa yusghir qadarahu kuma suna kaskantar da matsayin sa a cikin su indahum fa yakuna ahqara min kulli haqirin sai ya kasance mafi kaskanci daga kowanne makaskanci wa adall min kulli dalilin sai ya kasance mafi wulakantuwa daga kowanne wulakantacce shi me shi marwadatar zuci kenan والحاصل ما ليس abin da ya nufi anan shine annal muttasifa bi ghina nafs wanda duk ya wadatu ko kuma ya siffantu da wadatar zuci yakunu qani'an bima razaqahu Allah zaka same shi ya gamsu ya yarda da abin da Allah madaukakin sarki ya raba ya bashi na arziki ya wadatu da yana jin dadi yana godewa Allah madaukakin sarki la yahrisu ala diyari ala diyari li ghairi hajati baya kwadai lalle sai ya tara alin diyar shine tara abu da tattara shi da yawa baya wannan kudin sai ya tara shi da yawa ba tare da bukata ba wala yamish fi talabi ba kuma ya nacewa a cikin nema irin neman da zai raba shi da Allah madaukakin sarki wala yalhaq fi su'ali sannan kuma baya matsa wajen tambayar mutane da roƙon mutane lalle sai wani ya bashi kaza lalle sai ya ba je wajen wani je wajen wani haka da sauransu wallahi kuwa a cikin wanda suke bibiyar mutane suna roƙon su abubuwa akwai wanda mai arziki ne to amma sai yake siya tara iso yake siya tara musamman wanda za ku sana mu'amala da manya-manyan mutane ya ce wane sai masa gida wane sai masa mota wane kaza zai bashi wane kaza zai bashi a lokacin kuma yana da abin da shi kansa ya isa ya ba wani to duk wanda yake da wadatar zuci babu ruwansa babu ruwansa da irin wannan bal yarda zaka same shi ya yarda bima qasama Allah lahu da abin da Allah madaukakin sarki ya raba ya bashi na arziki fa ka'annahu wahidun abadan zaka zaka rinka samun sa kodo shi kamar shi shi kadai ne ma'ana baya hangen wani sa ba ruwan sa da abin da yake hannun wajen sa shi abin da Allah ya raba ya bashi shikenan ya gamsu da shi me wane ya samu babu ruwan sa da yawa ne kadan ne babu ruwan sa shi dai abin da Allah ya bashi ya gamsu wal muttasifu bi faqri nafsi shi ko wanda yake siffanta da talaucin zuci ko da yana da kuɗi da yawa a zahiri ala dhidd minhu shi kuma ka same shi kishiyar wannan wanda muka faɗi siffofinsa ne yanzu ma'ana kishiyar mai wadatar zuci ne likaunihi saboda shi kasancewarsa la yaqna'u bima utiya baya wadatuwa da abinda aka bashi duk abinda Allah madaukakin sarki zai raba ya bashi na arziki zaka samu baya wadatuwa da shi eh abin da yake kallo shine kawai ya fi wani ya kamo wani ya dara wani shine kawai burinsa bal huwa abadan fi talabil izdiyari min ayi wajhin amkanahu zaka same shi kullum burinsa shine ya samu dukiya mai tarin yawa ya tattara ta ta kowace fuska ya samu dama in aka ce ta kowace fuska ko ta halak ko ta haram ko ta ina zai samu babu ruwansa ko ta kisan kai ko ta kaza ko ta kaza ko ta ina zai samu babu ruwansa yanzu kuwa ku kalli abin da yake faruwa daga bayanin da ake cewa za a canza kuɗi za a canza naira ku kalli yadda ake yadda ake tono kuɗaɗe da ƙasa wasu kawai sun je sun yi rijiya kuɗi sun binne kuɗaɗe dan Allah wace irin wace irin zuciya ce da mutum wannan an je an yi rijiya kawai an binne kuɗaɗe alal kalla a matsayin ka na mai hankali ma ko da ba musulmi bane mai hankali wannan abin wannan aikin bai dace da aikin mai hankali ba ai wato ko da kuɗin ne kasance suna suna circulating a cikin mutane kai kanka zaka fi jin daɗi kai ka amfano ne zai amfana ko kadarori ka siya wannan kadarorin da ka siya akwai wanda za su amfana da su kuma alal kalla idan ana dawo maka da kuɗin kadarorin nan ko haya ko wani abin da ya kama da haka zaka amfana shi ma wanda yake amfani da su zai amfana amma wata wata mota na gani ta trailer a waya wasu a bakin mota sun tsaya suna magana suna cewa wallahi wannan motar duk kuɗi ne a ciki irin waɗannan kuɗaɗe irin wannan kuɗaɗe duk sun zama sun zama gari an je an yi dumping din san aje su kawai sun lalace kuɗin kamar irin takarda in ta lalace in ta dauke ta take ya dauko ta dubu ɗaya ne sai ya ce wallahi ga ta nan irin su ce a ciki duk sun zama gari ya ce yanzu ɗaukar su aka je aje a zubar a bola to wace irin zuciya ce da mutum wannan yanzu ka ce kuɗi ma a tirela saboda Allah kuɗi a tirela saboda Allah kuɗi ko cikin buhu ne nawa suke to mentality irin ɗan Najeriya ke ya shi dai kawai tara jamu'u ne kawai shi a tattara ai ta tara kuɗi ta tara kuɗi haka muke haka muke za ka ga yanzu mutum duk yadda Allah maɗaukin sarki rufa masa asiri burinsa kaza yana ta siyan kaza yana ajiyo a sai kaza aje a sai kaza aje a sai kaza baya tunanin gobansa lokacin da kake ta siyan kaza ɗin nan kana ajiya baka sani ba gobe za ka mutu kuma kamar yadda na sha mimita mana idan ka mutu wanda ka barwa shi kenan ba ruwansa da kai wallahi kai ne kawai ka tafi ka tara maka ka tafi Allah ya baka albarka ko Allah ka ko ka da Allah ya baka albarka babu ruwansu ba dai ka tara ba za su yi abin da ya ce da shi kawai sadaka ba za su yi maka ba yanzu a rediyo ake bada labari wani mutum wani mutum ya fara gina masallaci zai yi sadaka jariya ta ta fara gina masallaci Allah ya masa rasuwa ‘ya'yansa suka tattara kayan da ake fara gina masallacin duka suka je suka siyar suka ce masallacin masu sashi a kasuwa inda mai sai zuciya ya karasa shi ne yin gina masallaci su ba su yi gina masallaci ba saboda aka sun sa masallaci a kasuwa idan za ka siya ka siya ka karasa ba su ba ba ruwansu da kai ke dai ba ka tara ba shi kenan to dan Allah mai amfani wannan yabo mai amfani wannan ka mutu ka mutu ka bar abinda zai zama maka bala'i da masifa ta mutu in ba 'yan najeriya ba ana ne mutum yake aje kudin da shi kansa ya fi karfinsa ya fi karfin iyalinsa ya fi karfin danginsa gaba da me za a yi da shi a tono kudi a cikin sili a cikin sokawai a cikin rami haka ba ake koya kudi yan uwa saboda Allah karshe kuma duka duka sai a tattara mutum shi shi kadai sai a sashi a cikin yadin da yadin sa bai kudari biyar ba yadi daya sai a je a haƙa rami sai a bar shi a ciki kowa ya tafiyarsa duk wancan abin da ya tara a banza a wafi shi kenan haka za a je a tarjima a kansa kuma wallahi yan uwa kamar yadda na faɗa a baya kowanne silai wallahi yan uwa sai Allah ya masa hisabi a kansa wallahi wannan magana yan uwa ba wasa bace kowanne silai cikin abin da ya boye a soka wai dinnan ko abin da ya tara ko abin da ya sai gidaje ko abin da ya kaza wallahi sai an masa hisabi a kansa Allah madaukakin sarki ya kare amin malaiti ثم إذا فاته المطلوب ثم إذا فاته المطلوب sannan idan abin da yake nema ya wuce shi bai samu ba hazuna wa asifa sai ka same shi a cikin bakin ciki da damuwa fa ka'annahu faqirun min al-mali kai ka ce ba shi da dukiya ne a'a yana da dukiya amma abin da yake nema yanzu ne ya samu ya kwace bai samu ba to shine sai ransa ya baci mai kuɗi ne amma wata harka ya zo yi sai harka bata fada ba sai ka same shi wani lokaci da zazzabi wani lokaci rashin lafiya saboda wata harka bata fada ba amma fa mai kuɗi ne yana da dukiya a baya li'annahu lam yastaghni bima utiya saboda bai wadatu da abin da aka bashi ba fa ka'annahu laysa bi ghaniyin kai ka ce ba mawadaci bane thumma ghina an-nafs malati sannan ita wadata zuci inna ma yashau anir riba tana tasowa ne asalin ta yana tasowa ne anir riba bi qada'i Allah tana tasowa ne daga yarda da hukuncin Allah maɗaukakin sarki والتسليم لأمره ده كما سلم ولمر الله مدوكين سركي علما بأن الذي عند الله متين yana sane da cewa lallai abin da ke wajen Allah madaukakin sarki khairun wa abqa shi yafi alkhairi kuma shi yafi wanzuwa to wannan shine asalin abin da yake haifar da me da wadatar zuci ka yarda da da abin da Allah madaukakin sarki hukunta ya baka ka gane cewa abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara zan samu ni da kai ba ɗaya ba ne kai mai bi Allah maɗaukakin sarki ya rubuta za ka samu naira biliyan kaza a cikin rayuwarka biliyan kaza ni kuma mai bi Allah maɗaukakin sarki abin da ya ƙaddara na samu miliyan kaza kawai saboda haka da kai da ni ba ɗaya ba ne abin da za ka samu ya fi nawa to abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara zan samu sai na haƙura da shi kana da rinƙan kallon kai mai biliyan kaza wanda yake ba da arzikin bai ƙaddara za mu samu daidai wa daidai ba kai daban shi daban so da ka farkon abin da ke haifarwa da mutum wadata zuci shine ka rinka kawo Allah madaukakin sarki ya raba arziki tun kana cikin ciki tun kana cikin ciki wannan hadisi mun tun ana islamiyya ake karanta hadisin nan wa katabi rizqihi ko wa amalihi wa ajalihi gashi nan da sauransu za a rubuta arzikinsa da ajalinsa da kaza da kaza dinsa Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta duk abin da zamu samu Allah ya rubuta babu abin da kuma zai kwace kaga abin da aka rubuta din nan sile biyar ba za ta yi ƙasa ba sile biyar ba za ta ƙaru ba wallahi yan uwa sile biyar ba za ta ragu ba sile biyar ba za ta ƙaru ba yadda Allah ya kaddara maka haka za ka samu haka za ka samu eh shi sa arzikin kama kamar yadda ake cewa ya fi neman ka kamar yadda ajalin ka yake dan ajalin ka sai rayuwarka ta ƙare zai zo ya same ka amma arzikin ka fa kullun akwai arzikin da Allah ya kaddara maka haka ce a yau zaka ci abincin dare zaka ci abincin rana zaka ci na safe da sauransu wannan arzikin waye arzikin Allah ne to ka yadda da wannan abin da arzikin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara maka iya naka iya shi za ka samu duk yadda ka yi da zarmiya ba ka samu na wani ba ba za ka samu na wani ba shi kenan sai ka zauna lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ba mu wadatin zuci bala ya ce fa huwa mu'ridun anil hirsi wa talabi sai ka samu mutum idan ya fahimci haka yana kau da kai yana bijire game da duk abin da yake kwaɗayi ne na duniya wa talabi da neman duniya cikin hanyar da bata dace ba fa ma ahsana qawlil qa'il ya ce me ya kai kyan faɗin mawaƙi da yake cewa ghirar nafsi ma ya fi kamin saddi hajjati ya ce wadatar zuci shi ne da zai ishe ka ka toshe buƙatarka fa'in za da shai'an ada za ka gina faƙara ya ce idan ku ka ƙara wani abu ka ce sai ka nemo wani abu ya ce to wannan wadatar ta zamto kuma talauci ita tashi daga wadatar ta zamto talauci haka mawaƙi ya faɗa kamar yadda ibn hajar ya kawo wannan baiti a cikin fatawul bari wa kadi kila haka wannan mawaki yake cewa araka yaziduka al-isra'u hirsan ala dunya ka annaka la tamut yace ina ganin ka yaziduka al-isra'u wadatuwa al-isra'u shine wadatuwa aka ce afari shine mai kudi kenan bijimin mai kudi eh suna cewa afari mai kudi kenan to yace ina ganin al-isra'u wannan wadatuwar da kake da ita kuma ƙara maka kwaɗayin duniya take yi alad duniya akan duniya ka annaka la ta mutu kamar ba za ka mutu ba fa halaka ghayatun in sirta yawman yace shin baka da wata gaya baka da wani abu makura da idan ka je wajen wani yini ilaiha ka karasa zuwa wajen ka samu wani abu a cikin rayuwarka kulta ka ce hasbi qad raditu ya ishe na yaje da wannan an fahimci wannan baitin kuwa ma'ana shin baka da wani adadi wanda idan Allah madaukakin sarki ya baka zaka zo ka ce Allah na gode maka ni ya ishe haka akwai dan adam ne ba shi da shi gaskiya wallahi dan adam ba shi da shi kamar yadda annabi ya faɗa law kana libni adama wadiyan min zahabin inda a ce dan adam zai samu wadi guda ɗaya na zinare to da sai yayi burin ya samu wani wadin guda biyu babu abin da yake cika cikin dan adam sai turbaya ƙasa ce kawai idan ƙasa ta toshe bakinsa ba ana ya shiga kabari kenan to shine zai ce ya isha ya isa amma dai a duniya da wahala Allah madaukakin sarki ya samu dace fa iyyaka akhi almuslimi wal hirsi fa innahu yadhhabu ad-din wash-sharf ma'an wa yaftahu lish-shaytani baban akhar ala wa huwa bala yace ina ka shaidan ka kai dan uwa musulmi game da kwadayi saboda kwadayi yana tafiyar da addinin mutum da kuma matsayinsa da kimarsa a cikin mutane gaba ɗaya ya ce kuma yana buɗewa shaiɗan wata babbar ƙofar da shaiɗan zai shiga haifan maka da abu na gaba shi ne mai albukhulu daga kwaɗayi kuma sai rowa Allah ya samu dace nan zamu tashi insha Allah ta'ala sati mai zuwa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki